أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to wannan karatu zai zama tabi'i da karatun jiya da muka ɗauko na shurutus sala na babban malami a shekul allama muhammad ibn abdul wahab rahmatullahi ta'ala alai to jiya mun ji su shurutun guda tara da adilla ɗinsu yau za mu tashi arkanus sala wanda suke mulhaka ne da ainihin shurutus sala na'am
بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله وأركان الصلاة أربعة عشر القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود على والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه والجلسة والجلسة بين السجلتين الجلسة والجلسة بين السجلتين والطمأني والطمأنية والطمأنينة في جميع الأركان والترتيب والتش... والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان الركن الأول القيام مع القدرة والدليل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين نعم ألا يتي وأركان الصلاة أربعة عشر rukunan sallah su goma sha hudu ne bayan ce rukuni yana da bambanci da wajibi a sallah zancen da ya fi ƙarfi wajibi a sallah ana iya ɗaure shi da sujada kamar tahiya ta farko wasu suna ganin sunna ce imam ahmad yana ganin tahiya ta farko wajiba ce hakan nan azkarun ruku'a tasbihin ruku'i wa sujud shi ma wajibi ne amma wa'annan ana iya ɗaure su da sujada da sahau ma'ana barin su ko mantawa da su baya ɓata sallah ko ya ɓata raka'a shi kuma barin rukuni yana ɓata raka'a yan a cikin sallah mutum ya tuna yana ɓata sallar gabaki ɗaya idan sai da ya sallame ya tuna sai bayan ka sallame sai ka tuna a raka'a ka ta uku ba kai sujada ɗaya ba bayan ka sallama sallah gabaki ɗaya to sallar ta ɓaci sai ka bar rukuni a cikinta amma kana cikin raka'a ta hudu sai ka tuna da cewa ba kai sujada ɗaya ba a cikin raka'a ta uku sai kai ilga'in wannan raka'a ta uku yanzu ta hudun nan taka sai ka maida ta ita ce ta uku in ka ƙare sai kai ba'adi ga wanda suke ganin in ziyada ne ba'adi za a ko kai kabli ga wanda suke ganin kowane sahau kabli ake mishi an fahimci wannan kaga rukuni shi ya fi wajibi ƙarfi kenan inda shi rukuni ana gina sallar ne a kan shi wani rukuni daga cikin rukunan sallah da aka rasa sallar ta faɗi ta kare kamar ruku'i kamar sujudi kamar karatun fatiha kamar takbiratul ihram kamar sallama wannan arkan ne na ainihin wato sallah dukkan su alal kaulin rajih dangane da sallama za mu zo mu ji insha Allah malam yace ga sunan zai jero su sardan kafin ya zo ya kawo su da tafsiri na farko alkiyamu ma'al kudura yin sallar a tsaye idan mutum yana da iko na biyu takbiratul ihram yin kabbara ta harama na uku qira'atul fatiha karatun fatiha na hudu ar-ruku' yin ruku'i wajibi ne eh, rukuni war raf'u minhu da dagowa daga ruku'i daga ruku'i mutum ba zai wuce sujada ba sai ya dago والسجود على سبعة الأعضاء والسجود على الأعضاء السبعة أنسخكم وين سجد أكن وتوانهم بقي guda bakwai shine goshi na biyu ishara hada da hanci tafukan hannaye biyu uku kenan da gwiwoyi biyu biyar kenan da kuma karshen 'yan yatsu na kafa bakwai kenan kafa biyu waljalsatu bainas sajidatayn da zama tsakanin sujada biyu an ce jilsa hay'atul julus jilsa masdari ne na hay'a masdarul hay'a fi'la da aka ce qa'ida yanda ake zama aka ce jilsatul istiraha ko jilsatul tashahhud al-awwal ma'ana yanda ake zaman tahiyya na farko kaifiya ne hay'a amma jalsatul istiraha sunan masdarin zaman ne kawai shi aikin to da ka jalsa ne nan an gane wal jalsatu baina sajdatayn da zama tsakanin sujada biyu rukuni ne wa tuma'ninatu fi jami'il arkan da samun natsuwa a cikin dukkanin rukunni cikin tsayuwa da cikin ruku'i da cikin sujudi da cikin tahiya duka wa tartibu da jiranto wato ainihin arkan ɗin daga wannan sai wannan mutum zai fara sallah daga sujada ba daga tsayuwa zai fara zuwa ruku'i zuwa ɗagowa zuwa sujudi zuwa ɗagowa zuwa sujud a haka wanda yake daruri ne abin shi yasa annabi sallallahu ya koyar da yanda ake wa tashahhudul akhir daga bai kawo na farko ba da tahiyya ta karshe ita wannan rukuni ce tahiyya ta farko ita wajiba ce waljulusu lahu da zama domin tahiyar kamfai tun da an ce a yi tahiyar to bari in yi ta a sujada la sai ka zauna kuma sunna ne kai zaman yanda shari'a ta koyar wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallama da yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama salati rukuni ne wa taslimatani da yin sallama guda biyu yadda akwai saɓani za mu zo mu ji abin da ya fi inganci insha Allah a gurguje ya ce a rukunul awwal an karanta shi ku alƙiyamu yin sallah a tsaye rukuni ma'al kudura tare da iko in mutum yana da ikon da zai yi sallah na da dama da lafiya da zai yi sallah a tsaye to a tsaye zai yi wa dalilu qawluhu ta'ala وقوموا لله قانتين يا كاو آير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين التي كتيا يسلوا لقباكي ديا والصلاة الوسطى كما كتيا يسلى النم في دوكتا ko sallan nan ta tsakiya da ita ce sallar la'asar da nassan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama wato ainihin takhsisun ne ba da ta'amin da yake fa'idantar da al-ihtimam wal inaya an kula da sallar la'asar akan fiye da sauran sallolin kenan ku kiyaye salloli biyar musamman sallar nan ta alwusba ta tsakiya ko da take mafi falala to kaga tsayuwa a sallah rukuni ne saboda wannan aya sai ya ce wa qumu lillahi qanitin ku tsayu domin Allah ta'ala cikin sallar kenan da dilalata iktiran kanitina kuna masu natsuwa kuna masu kankantar da kai kuna masu doguwar tsayuwa kuna masu wato ainihin yin shuru duka yana cikin ma'anar alkunut inda sun ce tunda aka saukar da wa kumu lillahi qanitin sai ce fa umirna bisukut wa nuhina anil kalam sai suka fahimci kanitin daga cikin ma'anar shi ma'ana ku shiru ku daina magana da da sukan yi magana a sallah sai Allah da gyara sawon ka kawo turo tumbi ana cikin sallah sai daga baya da ayan nan ta sauka suka fahimci cewa an ce su shiru a sallah to kaga tsayuwar rukuni ce to amma ad-daruratu tubihu al-mahdhurat al-mashaqqatu tajlibu at-taysir idan ya zama mutum in yace zai yi sallah a tsaye zai sha wuya saboda rashin lafiya kila ma ya faɗi jiri ya kwashe shi to yayi sallah a zaune kamar yadda Imran bin Hussein hadisin Bukhari da Muslim ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kanat bi bawasiru ina fama da wasu kuraje wato kamar basir ne kuraje haka a mazauni aka ba iya yin sallah a tsaye saboda jikin shi ba karfi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi salli qa'idan salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa ala janbi kai sallah a tsaye shine hukunci na farko idan ba za ka iya ba to kai sallah a zaune in ba za ka iya ba to kai a gicciye a kishin gide a kai kai caka gefen ka na dama in ba za ka iya ba akwai nassan da ya zo cewa ka yi mustalqiyan ya kai rigingine daga kanka sama ka yi sallanka a haka sama mara lafiya da ke kwance a duka halin da kake iyawa ka yi sallah kuma fa wanda ya zama rashin lafiya ne ya sa shi ya sallah a zaune da wanda yake lafiyayye ya yi sallah a tsaye sallan wanda ya yi a tsaye din can ba ta fita wannan lada ba da kowa ya istifa'a shi ne wurin da imam malik ya faɗa dangane da wanda ya taimama ya yi sallah ya rasa ruwa sai ya taimama ya yi sallah da wanda ya yi alwala ya yi sallah sai ce sallan mai alwala ba tafi sallan mai taimama ba kowanne ya bi umarnin ubangijin shi haka shi ma wannan istifa'a shi yi amfani da ita kuma Allah ce fattakullaha mustata'tum ku ji tsoron Allah gwargwadon ikon ku ya abin da kake iya la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha an fahimci wannan to amma in sallan nafila ce a malamai suna ganin banda shekul albani Allah ya kara mishi bi rahma suna ganin cewa sallan nafila duba da zahirin hadisai da suka zo mutum yana da ikon ya yi ta a tsaye ko ya yi a zaune zaɓin shi ma'ana ko da kana da yin istifa'a ta a tsaye kana da ikon da za ka yi a tsaye za ka iya zama sai kai amma a shekul albani ya ce in dai kana da dama umuman ta sallah a tsaye ake yin ta sai dai in ba ka iyawa ne sai ka yi sai ka yi a zaune ma hujja gaskiya tana da wa'incan malama to sai dai a nan ne kowa yana da dama ko wannan yayi a tsaye wannan yayi a zaune to sallah wanda yayi a tsaye rabin ladar wanda yayi a tsaye wa sallah wanda yayi wanda yayi sallah a zaune za a bashi ladar rabin ladan wanda yayi sallah a tsaye wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata da nan wato sun zamanto sun sun samu musawatu a gurin istifa'a sai wannan ya ƙara juhud akan na wannan to bi kadari ma ta ta'anna tanalu ma ta tamanna to mu je rukuni ne قال قال رحمه الله نعم.
الثاني تكبيرة الإحرام والدليل حديث والدليل حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وبعدها الاستفتاح وهو سن وهو سنة قوله قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك تن- أنزهك تن- أنزهك تنزيها تنزيها اللائق التنزيه الله نعم، أنزهك التنزيه التنزيه التنزيه اللائق بجلالك وبحمدك أي ثناء عليك ثناء ثناء عليك نعم نعم يعني إيه؟
وتبارك اسمك أي أي البركة البركة تنال بذ- بذكرك وتعالى جدك أي جلت ع- عظمتك ولا عظمة عظمتك ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومعنى أعوذ ألوذ وألتجئ وع- وأعتصم بك يا الله من الشيطان الرجيم المطرود المبعد عن رحمة الله لا يضرني في ديني ولا في دنيا ولا في دنيا وقراءة الفاتحة ركن من كل ركعة كما في حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي أم القرآن بسم الله الرحمن الرحيم
نعم الركن الثاني تكبيرة الإحرام ينكبر حرما ما معنى الإحرام كان يفيد حرما ya shiga hurma ya shiga hurma ta sallah jizi ta khair ya shiga cikin alfarma ta sallah wanda ma'anar kuma wannan hurma din akwai wasu abubuwa waɗanda asali yin su ba laifi ba ne amma daga sanda ya kabbara harama sun haramta a kan shi daga ciki maganar da ba ta cikin jinsin sallah yawan waiwaye da yawan waige-waige da rashin natsuwa wanda wala Allah sai dai a ce in ba a cikin sallah ba ne makaruhi ne kai ta waiwaye waiwaye a kan hanya amma a cikin sallah shi kuma haramu to shi ne hurma da kamar wanda ya ɗauki niyya ta aikin hajji sai a kira shi muhrim ya shiga cikin wasu abubuwa da an haramta mai yin su wanda in ya kare aikin hajji kuma zai iya yin su babu laifi baka ita ma sallah to daga sanda kace Allahu akbar alaman suluk suka ce kamar ka ɗaura duniya ne ana tafin hannunka da kai haka Allahu akbar ka yi watsi da ita ke shine mai akhdari ya ce wal mu'minu idza ja ila salati tafarraqa qalbuhu an kulli ma siwa Allah azza wa jalla mumini idan ya zo zai yi sallah zuciyar shi sai ya karkabe ta daga duk wanda ba Allah ba ففرق فأتيت إلى الصلاة ففرق قلبك أيوة من الدنيا وما فيها اشتغل بمراقبة مولاك أنجانيكو تشيني معنى تكبيرة الإحرام والدليل دليلي أكن تكبيرة الإحرام ركنيتي الحديث حديث أبو سعيد كنا تحريمها التكبير وتحليلها التسليم tahrimuha abin da ke sanyawa mutum ya shiga cikin alfarmar sallah ihramunta alfarmarta wato fara shiga cikinta shine yin kabbara wa tahlilu har taslim abin da ke fita daga ke sa a fita daga cikin sallar ka warware daga cikin wannan kaso din na sallah shine at-taslim idan kai sallah kaga cewa at-taslim bai sai at-taslimata ne ba ko wanda yasa sai malamai suka ce taslimatul ula hiya taslimatul tahlil hiya taslimatul tahlil dan mutum yayi sallama dai to ya ya riga yayi sallama fita daga sallah inda akwai nusus da suka zo ma da sallama daya wannan hadisi a cikin Abu Dawud Tirmidhi da Ibn Majah da Imam Ahmad wanda yana dan rauni amma dai hanyoyin shi an hada hadisi ne wanda yake sahihun li ghairihi Sheikh Al-Albani ya inganta shi. Wa ba'daha bayan kabbara ta wato ainihin ihrami al-istiftah sai mutum ya du'a al-istiftah yace wa huwa sunna. Du'a al-istiftah sunna a gurin jumhurin malamai. Jumhurin malamai sun tafi akan cewa addu'ar istiftah sunna ce. al'imamu ahmad an yi wata riwaya daga gare shi ya ce wajibi ce amma abinda mazhabar shi ta ginu a kai al-mu'tamad fil mazhab wa sunniyatu al-istiftah bal wasu littattafan na hanabila ma ba su ambace ta ba ma gaba daya a cikin abubuwan da suke na wajiban sallah ko mustahabbanta to amma dai abin da yake al-mashhur al-mazhab shine wato ainihin cewa a sunna ce ma a gurin riwayatun an ahmad wa riwayatun an ahmad bi wujubiha lakin al mashhur yace madhhabu ahmad sunniyatu du'a al istiftah fi salah wa ruwiya wa riwayatun anhu bi wujubiha shi kuma al imam malik akwai ruwayoyi da yawa daga gare shi suna ma zuwa akan karhancinta cewa makaruhi ne yinta to ra'ayin cewa sunna ce shi ya fi yawa shi ya fi shahara a gurin malamai amma ka wanda muka ji an samu daga imam ahmad ya ce wajiba ce sannan an samu ibn babba ma ya tafi akan cewa wajiba ce imam san'ani ya tafi akan wannan ra'ayi shekul albani ya karfafe shi cikin sifatu sala sai addu'ar istiftahi wajiba ce saboda hadisin abu huraira wanda abu dawud ya fitar da shi na musu salata hukun hadisin ya zo ta hanyoyi da yawa da riwayoyi mabambanta to riwayar abu dawud hadisin yahya ibn khallad da hadisin abu huraira ya zo da cewa farko abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ka sani cewa la tasihu salatu li ahadin sallar wa la tatimmu afwan la tatimmu salatu li ahadin ba wanda sallar shi za ta cika hatta yatawadda wudu'ahu bis-salah wa wa wa wa a ciki sai ya ambaci bayan ya kabbara harama ya yabo Allah ya gode mushi sannan sai ya karanta fatiha da wani yaban Allah da jinjina gare shi wanda malamai suka ce shine du'a ul istifta to cewa sallah ba ta cika wannan yasa sai su Imam Albani suke ganin to ta zama wajibi kenan sauran suke ganin a'a akwai da suka tafi kan hadisin ma ba su karɓe shi ba duk da isnadin shi ingantacce ne suka ce amma akwai wata ka'ida idan hadisi ya zo cikin sahih bukhari da muslim sai zamanto an samu cikin wani masdarin daban wata riwaya za'ida ta zo akwai wani ƙari da ya zo wanda yake yana yin sabon tashri'i sai suka ce in dai bukhari da muslim suka karkata daga gare shi ba za a karbe shi ba saboda sun san da shi ba su kawo shi ba alamar rashin karbuwa karbuwa wannan ƙarin a gare su a gurinsu an gane wannan kuwa sun ruwaito asalin hadisin amma wannan ƙarin shi ba su ruwaito shi ba eh ko da ziyaratu istika ce akwai masu wannan ayi mu'asirun har sai yana da wannan ra'ayi cewa wannan ƙarin shi ba za a karbe shi ba in dai har ya kasance in ba wai ƙarin fa'ida ba ne in ya zamanto yana zuwa da sabon abu wanda yake za a gina hukunci a kan shi ya suka ce ba a karɓar shi amma zancen da ya fi ƙarfi inda ya tabbata za a karɓe shi za a karɓe shi don ta yi ma malaman wa'incan ba su ne malaman bukharin ba an gane wannan ko to sai mu dawo eh an ji ya tabbata amma la ta timmu salati yana nuna wanda bai istiftahi ba sallar shi ba ta yi ba kwata-kwata baya nuna cewa sallar shi ba ta yi ba cewa sallar ba ta cika ba dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wanda zai yi salati walai zai yi sallah walai salahu fi salatihi illa ar-rub' illa thumun illa wani ma yace ba komai a sallar ta ce sallar tana tawaya kamar yadda shi ma a wancan hadisin sai sallallahu ya ce da gwargwadon yanda mutum ya rage wani abu daga cikin abubuwan da na gaya maka da gwargwadon yanda sallar shi take raguwa sannan in abin da ba a samu dalilin rukuni ya shi ba to ba za a ce idan mutum ya bar shi a sallah sallar shi ta ɓaci an fahimci wannan duk da a bisa wannan maganan ma masu cewa wajibi ce suna da madogaransu su ma na cewa wajibi ne tunda akwai wajibin da idan ka bar shi ba za a ce sallah ta ɓaci ba amma dai ta tawaya kamar natsuwa natsuwa a sallah mutumin da zai yi sallah yana waiwaye littifatu fi sala kaga annabi bai ce sallah ta ɓaci ba amma dai annabi ya ce ikhtilasu ne ya khtalisuhu shaytanu min salati ahadikum an gane wannan ko wallahu a'lam qawlu ga yanda ake yin istiftahin subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka sai istiftahi akwai magana mai yawa ba ba mai nufin tsawaitawa ba wannan ɗaya ne daga cikin siyar nashi da siyar kusan guda tara manta ba to wannan ɗaya ne daga ciki subhanaka allahumma tsarki ya tabbata gare ka ya Allah wa bihamdika tare da gode maka wa ta'ala wa tabaraka ismuka sunan albarkacin sunanka sun yawaita wa ta'ala jadduka girmanka ya ɗaukaka wa la ilaha ghairuka ba abin bauta da gaskiya sai wa ma'ana subhanaka allahum ay unazzihuka tanziha la'iqa bi jalalika ya Allah ina tsarkake ka tsarkake wadda ta dace da girmanka ya Allah subhanahu wa ta'ala karin ya Allah ba ku da shi ko ana iya cewa ya Allah na cewa yallah sai a maida wannan hamza din ta kafa ko a maida ta tawassul duka ya halatta wa bihamdika ay thana'an alayka ina mai yin jinjina da yabo gare ka wa tabaraka ismuk ay albarakatu tunalu bi zikrika ana samun albarka da ambatanka shi yasa aka sunnanta cikin ayyuka da yawa kace bismillah nan bismillah da ka faɗa neman albarka ne tawassuli kake da sunan Allah subhanahu wata'ala dan ka samu albarka da dacewa cikin aikin wa ta'ala jadduk ay irtafa'a qadaruka wa 'azima sha'nuka naka ba haka ya kawo shi ba na'am أي جلت عظمتك yawa jallat 'azamatuka girmanka ya ɗaukaka nan kuma sai ce irtafa'a qadruka darajarka ta ɗaukaka wa 'azuma sha'nuka lamarinka yayi girma ya Allah wala ilaha ghayruka ay la ma'buda fil ardi wala fis sama'i bihaqqin siwaka ya Allah babu abun bautawa da gaskiya a cikin ƙasa a saman ƙasa ko a cikin sammai ko waye mutum ko mala'ika ne ko ko annabi ne ko mala'ika ne ma wanda ba mutum ba ba wanda ya cancanta a bauta mushi bisa gaskiya sai kai ya ubangiji na'am an karanta wannan a'udhu billahi minash shaitanir rajim wato yana nuna kafin a shiga karatun fatiha sai an yi isti'aza da wannan shine yafi karfi cikin ra'ayin malamai bayan kai istiftahi kai takbiratul ihram kai addu'ar istiftah sai kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim wa a'udhu billahi as-sami'il alim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi sannan sai kai bismillahir rahmanir rahim wanda ita daman tana cikin fatiha an gane wannan to faɗin a'udhu billahi minash shaitanir rajim wanda bayan kabbara harama ba abinda zaka bayyana sai karatun fatiha wannan a sirrance zaka yi istifta a sirrance zaka yi استعاذة أسرا تذاكي بسملة معنى أعوذ ألوذ إنا نيمان سري وألتجئ إنا نيمان مفكة وأعتصم إنا نيمان كارية بك يا الله دك أقولك يا الله أنقاني يقول ألوذ لا ذا يلوذ لوذا استعاذك هنا إنا نيمان سري وألتجئ إنا نيمان مفكة أرابني يا الله wa a'tasimu ina neman kariya bika da kai a gurinka ya Allah min ash-shaytanir rajim daga sharrin shaytan jefafi suka ce shaytan kamar karan kauye ne karan kauye in ya biyo ka baka da wata dubara sai in akwai mai shi a kusa da ya mushi shi ya mai magana mai karan ya ce ya mai magana wani kallon shi ma kawai zai ya gane to idan shaytan ya fitine ka baka da dubara sai ka hada shi da mahaliccin shi ولله المثل الأعلى shi yasa ya ce imma yan zagan naka mina shaitani nazgun musta'id bi al-matrud al-mub'ad aw al-mub'ad an rahmatillah da shaitanin nan wanda aka kore shi aka nesantar da shi daga rahmar Allah la yadurruni fi dini wala fi dunyayi dan kar ya cutar da ni a cikin addini na ko a cikin duniyata sai ce wa qira'atul fatihati ruknun fi kulli raka'ah karatun fatiha rukuni ne cikin kowace raka da wanda suke ganin a cikin sallah idan mu'zamin ta ka karanta fatiha misali mai raka a hudu ce raka uku sai ka karanta fatiha ta hudu sai baka karanta wasu ka ce ba laifi kai wasu ka ce in ma dai a sallar akwai raka da ka karanta fatiha ko a ta farko ko ta karshe ko ta tsakiya ba dai ka karanta ba yayi a gane ko kama fil hadisi dalilin suka ce ai la salata liman lam yakra bi fatihatil kitabi babu sallah ga wanda bai karanta fatihatul kitabi ba babu sallah ga wanda bai karanta fatihatul kitabi ba sai suka ce to ai wannan da ya karanta a raka'a daya cikin raka'o'i hudu ai ya karanta ko bai karanta ba sai ya karanta ta amma kuma hadisin musi salata hujja ne a kansu wasu ana cewa musi'u salatahu ko musi'u salatihi duka ana ce so da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya ce mushi sallah ba ta tabbata bayan ya koya mushi raka a ɗaya sai ce sun makara zalika fi salatika kulliya cikin sauran sallarka kowace haka za ka yi kaga hadda fatiha min babu aula na'am wa hiya ummul qur'an ita ce um me ma'anar ummu ana jagora aiwa ita ce shugaba mafi girma a cikin alqur'ani mai girma yasa dangane da allahul mahfuz da ta'ala ya ce wa indahu ummul kitab mafi girma domin ai akwai wasu ƙananan littattafai bin nisbati li allahul mahfuz waɗanda aka rubuta kaddara cikin su akwai na mala'iku wanda ke hannun mala'iku ko bala wa rusuluna da daikin yaktubun abubuwan da suke aikatawa akwai na cikin mahaifa da ake aiko mala'ika ya rubuta to amma ummul kitab babban su duka shine allahul mahfuz zaka ita ma fatihatul kitab ta ce a'zamu suratin fil Qur'an yanda hadisin Abul Munzir Ubay bin Ka'ab radiyallahu anhu arda annabi ya karanta da shi na'am
قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم بركة واستعانة الحمد لله الحمد ثناء والألف واللام والألف واللام لاستغراق جميع المحامد وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا لا مدحا لا حمدا رب العالمين الرب هو المعبود الخالق الرازق المالك المتصرف مربي جميع الخلق بالنعم العالمين كل ما سوى الله عالم وهو رب رب الجميع الرحمن الرحمن رحمة عامة لجميع لجميع المخلوقات الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين والدليل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما مالك يوم الدين يوم الجزاء والحساب يوم كل يوم يوم كل كل يجازي مجازا يجازى بعمل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر والدليل قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والحديث عنه الكيس, الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني إياك نعبد أي لا, لا نعبد غيرك أحد بين العبد وبين ربه ألا يعبد إلا هو إلا هو وإياك نستعين أحد بين العبد وبين ربه ألا يستعين بأحد غير الله اهدنا الصراط المستقيم اهدنا اهدنا الصراط المستقيم
معنى اهدنا معنى اهدنا دلنا وأرشد وأرشدنا وثبتنا وثبتنا والصراط الإسلام وقيل الرسول وقيل القرآن وكل وكل حق والكل.
وكل حق نعم نعم. والكل حق والمستقيم الذي لا عوج فيه صراط صراط الذين أنعمت عليهم طريق المن طريق المنعم عليهم والدليل قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم وهم اليهود معهم علم ولم يعملوا به نسأل الله أن أن يجنبك أن أن يجنبك طريقهم ولا الضالين هم النصارى يعبدون الله على جهل وضلال نسأل الله أن يجنبك طريقهم ودليل ودليل الضال ودليل الضالين قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل, ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا والحديث عنه لتتبعن سنن من- من قبلكم حذوا حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أخرجاه والحديث الثاني اف- افترقت ال- افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثن- على اثنين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قلنا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه وال- والجلسة بين السجدتين والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا والحديث عنه أمرت أن أسجد على سبعة أع- أعظم وال- والطمأنينة في جميع الأفعال والترتيب بين الأركان والدليل حديث المس- حديث حديث المسيء المسيء عن أبي هريرة قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل فعلها ثلاثا ثم قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا, غير هذا فعلمني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها
to malam ya ce bismillahir rahmanir rahim fara karatun fatiha kenan ko nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za ku karanta fatiha ku karanta bismillahir rahmanir rahim fa innaha minha to mutumin da ya ce bismillahir rahmanir rahim barakatan wasti'anatan ana yana neman albarka yana neman taimakon Allah الحمد لله الحمد ثناء يبوني والألف واللام تاء الحمد معرفة إنه لاستغراق جميع المحامد dan tattaro dukkan abubuwa da suke na yabawa aikin da mutum ya yi ko abu- abubuwan da za a yabi wanda aka yaba a kansu duk wata khasla wadda za a yi yabo a kanta Allah subhanahu wa ta'ala ya tattaro ta kuma shi kadai yake da ihata da mahamid wa ammal jamilu alladhi la sun'a lahu fihi amma kyakkyawan abu wanda shi ba shi bane ya ba yin kanshi bane kyawun kamar kyawun dabbobi haka ko halitta ta dan adam zaka yabi wannan halittar tashi ba hali ba zaka yabi halin wani ko kyawun wata dabba Ah, zaka yabi kyawun wani mithlul jamali kamar kyawu kenan wa nahwihi fa sana'u bihi yusamma madahan wannan sai a kira shi madhu la hamda ba za a kira shi hamdu ba wato bambancin shi alhamdu ji- wato ana ma mutum yabo ne a bisa ga wasu abubuwa da yake aikatawa na kwarai ko wasu halayya da yake da shi na kwarai to Allah ta'ala shi ya fi cancanta a mai wannan yabon saboda shi ke da dukkan wasu wato abubuwa waɗanda za a yaba a kansu haƙuri tau- eh, afuwan, eh, na'am, tausari tausayi ainihin wato juriya ko da sauransu wanda suke sifofi ne na ubangiji wanda bayi suke karuwa suke ni'imtuwa suke dabdala cikin wa'annan ni'imomin na ubangiji sai a yabe shi akan wa'annan wannan sai a kira shi hannu amma yabo akan wani a, abu wanda babu yin mutum a ciki kamar kyawu ai ba shi ya halicci kanshi ba to idan ka yaba da can wani sai a kira shi madhu ba za a kira shi hamdu ba to cewa alhamdulillah dukkan wani yabo da godiya da jinjina wani abu da zai shiga jinsin yabo to ya tabbata ga Allah ta'ala rabbil alamin ar-rabb huwa al-ma'bud shine abun bauta yana zuwa da ma'anar abun bauta wurin da yace wala ya'murukum an tattakhidhu al-mala'ikata wan nabiyina arbaba ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah ya'ni ma'budin an gane ko المعبود المالك المتصرف وند yake mamallaki mai gudanar da al'amura murabbi jami'al alamin bi ni'amihi wanda shi yake renan bi ni'amihi shi yake renan dukkan talikai da ni'imomin shi العالمين كل ما سوى الله عالم وهو رب الجميع دون دبا الله بين تكن تالكي الله شيني وبنجيجن دكا الرحمن رحمة عامة بجميع المخلوقات رحمة جممية دا الله كي توسين دكا هلتو دا إيجا الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين رحمة ودتك كيف أنت تياغا مؤمني والدليل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما الله تعالى يا كسن تيمي توسيني ga muminai to wannan cewa rahman rahama ga mamma da kowa da kowa ar-rahim e babu shakka ar-rahman tafdilin ya fi girma akan na ar-rahim ta yanda bayan da za a yi a kwatanta wani da rahman in ba Allah ba malaman aqida suka ce ba yiwuwa a siffanta wani da cewa wani rahman ne amma ana iya cewa wani rahim ne wanda Allah ya faɗa dangane da annabi sallallahu alaihi wa kana bil mu'minina rahima ma ba a ce rahman ba to amma kuma cewa rahimiyar Allah ta ce banta ga ainihin muminai a lahira kaɗai kamar da wasu suke faɗa shi wannan bai tabbashi da dalili bal akwai hadisi cikin at-tabarani mu'jam at-tabarani as-saghir nabi ya koyar da Anas bin Malik addu'a idan ana bin mutum bashi daga ciki akwai rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma wanda kai ne mai rahma rahman a duniya da lahira kuma rahim mai jin kai a duniya da lahira sai dai a ce girman rahmar Allah ga muminai tafi ga ainihin wato waɗanda ba muminai ba su kuma muminai a lahira su kaɗai za su keɓance da rahmar Allah wanda da rahman ɗin da rahim ɗin lazumin su dukan dai suna aiki a lahira na'am maliki yawmin din yawmin jaza shine addin addini yana zuwa da ma'anar sakamako yana zuwa da ma'anar wato ainihin addini ta milla yana zuwa da ma'anar wato ainihin lokaci makana da akwai da aka fi dinin maliki na'am wal hisab da ba da sakamako da lissafi yawmu kullin yujaza bi amali ranar da kowa za a sakan ya mai da aikin shi in khairan yani in amila khairan in ya aikata alkhairi fa khairun to me za a kaddara fa jazaohu khairun wa in sharran amalu in kana amaluhu sharran fa sharrun fa jazaohu sharrun Allah ta tsare wa dalilu qawluhu ta'ala wa ma adraka ma yawmuddin yi sanar da kai ma wai me ake kira ranar sakamako thumma ma adraka ma yawmuddin kai wai ko ka san mako me ake nufi da ranar sakamako yau la tamliku nafsun li nafsin shay'a ranar da wata rai bata isa ta tsina na komi ga wata rai ba wal amru yawma idhin lillah dukkan lamari ranar yana ga Allah subhanahu wataala wal hadithu anhu sallallahu alaihi wasallama hadisin da yazo daga annabi sallama al kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al mauti mai wayau mai fadaka mai hankali shine wanda ya yi hisabi makan shi kullum yake lissafa laifuffukan shi kuma ya yi aiki don wato ainihin abin da ke bayan mutuwa shine ranar alkiyama wal ajizu rago kuma kasashe man atba'a nafsahu hawaha wanda ya biye maran shi a san zuciyar shi ya sa ran shi ta bi san zuciyar shi wa tamanna ala Allah al-amani kuma ya shantake yake ta tunanin cewa zai tsira ke ta burace burace ga Allah yake ganin kawai ya tsira ma ya gama hadisin a cikin sunan ko hadisi ne da'ifi ga abubakar ibn abi maryam cikin isnadin shi wanda yake da'ifi iyyaka na'budu ay la na'budu ghayraka ba ma bauta ma kowa sai kai so da akwai takrimi da ta'khiri wanda yufidu al-hasr ahdun bainal abdi wa baina rabbi alkawari ne tsakanin bawa da ubangijin shi Allah ya abuda illa iya cewa ba zai bauta ma kowa ba sai shi shi yasa idan bawa ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai Allah ya ce hada baini wa baina abdi na'am wa iyyaka nasta'in ahdun bainal abdi wa baina rabbih alla yasta'ina bi ahadin siwa ghayrahu ko anaga Allah ta'ala ya bawa ne alkawari tsakanin shi da ubangijin shi ba zai nemi taimakon kowa ba in ba Allah ihdina siratal mustaqim ma'ana ihdina dullana daura mu akan wa arshidina ka shiryatar da mu wa sabbitina ka tabbatar da mu akan wannan tafarkin wasiratu al-islam shine as-siratu al-mustaqim wa qila ar-rasul mun shike bayani akan tafarkin wa qila al-qur'an mun shike karantar da yanda tafarkin yake shi yasa malam yace wal kullu haqq dukkan wayannan fassarorin za su shiga wal mustaqim alladhi la iwaja fi wanda babu karkata a cikin shi siratu alladhi siratu alladhina an'amta alaihim fariqal mun'ami alaihim ga sunan sai yace wad dalilu qawluhu ta'ala منعم عند أكي مش نعمة اسم مفعول ومن يطع الله والرسول دون ديما ألا دمن ذنش بيي فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم وأن سوني وند ألا يمس نعمة من النبيين يعني تعرض وند ألا يمس نعمة ذا شجتك النبيين taron annabawa zai shiga cikinsu ma'ana makoma ba matsayinsu ba wasu siddiƙin da siddiƙai والشهداء da shahire والصالحين da mutan kirki wa hasuna in ya kyautata aiki ulaika rafiqa waɗannan su ne tawaga shiga aljanna ar-rafiqul a'la da annabi da zai bar duniya bi abi huwa wa ummi yake cewa fi rafiqi al-a'la thumma qada to kaga can kana roƙon Allah cikin sallah ihdina siratal mustaqim kama wannan ayat ta gaya maka suwaye wanda suke kan siratal mustaqim dan addu'a kadai ba ta wadatarwa sai ka yi aiki to da kana roƙon aiki kaɗai shi ma baya wadatarwa sai da addu'a da na hayil falah shine ka dage kuma ka nemi taimakon Allah to cewar ka ihdinas siratal mustaqim ba kuma za ka kwanta ba sai ka dage ya za a ka shiryatu zuwa ga siratal mustaqim kai ma Allah da manzon Allah biyayya tunda anan cewa wa man yuti'ir Allah war rasula to shine za su zama cikin wa'incan Allah ka sani da ku muna cikin su ghairul maghdubi alaihim wa humul yahud yahudawa Allah ya fushi da su ma'ahum ilmun ilmun wa lam yantafa ya'malu bi suna da ilimi ba su aiki da shi ba na'am tas'alu Allah an yujannibaka tariqahu kana roƙon Allah ne ya tsiratar da kai ko kuma nas'alu Allah muna roƙon Allah ya tsiratar da kai tafarkinsu su ولا الضالين وهم النصارى يعبدون الله على جهل وضلالة سنبوتا ما ألا بسا جاهل في لبتا تسأل الله أن يجنبك طريقهم فنروقون ألا أن يسير تدك يدك تفرك سسوما ودليل الضالين قوله تعالى دليل سوى بتتوسون يهود ايسون كريستوتي قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا ka ce shin ba za mu ba ku labarin wanda suka fi yin asara aikinsu ba kamar an ce e a ba mu labari sai Allah ya ce allazina balla sa'ayuhu ka ce musu su ne waɗanda aikinsu ya ɓaci a nan duniya Ali ibn Abi Talib ya ce haruriyawa ake ne khawarij su ne aikinsu ya ɓaci a duniya وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا هكذا استئناسي لو تنفسرت علي أكن بدعة وهم يحسبون annahum yuhsinuna sun'a suna tsammanin sun yi aiki mai kyau amma sun yi tiki ba ladani ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim waɗannan su ne wanda suka kafirce ma ayoyin ubangijinsu wa liqa'ihi suka kafirce ma haduwa da Allah girman bid'ar in ta zama mukaffira kenan fa habitat a'maluhum sai ayyukansu suka lalace saboda haka fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna waɗannan ba za mu tsaida musu ma'auni bara na gobe alkiyama to su da sun zo kawai wuta za a yi da su duk wanda kaga an mai hisabi yana da wani alkhairi ne ko da sharrin da ya fi yawa mumini kuma shine wanda zai zo da alkhairi da sharri wani alkhairin ya rinjayi sharrin wani sharrin ya rinjayi alkhairin wani kuma ai wato ainihin daidai wa daida su ne ahlul araf Allah ka tsare mu wasu kuma alkhairin nasu da sharrin ma ba za a bincika ba sai a ce kawai ku ku wuce aljanna ba wai ba sharrin bane amma rahmar Allah Allah ka sa mu na cikin su wal hadithu anhu sallallahu alaihi wa sallam la tattabi'anna sanana man kana qablakum nabi ya ce wallahi za ku yi tabin hanyar wanda suka gabace ku hazwal quzzati bil quzza daidai da ainihin wato tafiyar masu abin nan kibau tsakaninsu taki bayan taki idan an harba kibiyoyi wannan na bin wannan wannan na bin wannan ko kuma ɗani da ɗani inda suka taka sau bayan sau za ku yi ta bin su annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya ce hatta annahum ko hatta lau dakhalu zuhra dabbin la dakhaltumu har za ta kai ko da za su shiga ramin damo ne duk tsucewar shi da kuncin shi sai kun shiga kuma duk abin da suka yi sai an kwaikwaye su so da tattabi annaba ana nufin al'umma gaba ɗaya ba amma sai dai mu'uzamin mutane za su ta bibiyar yahudawa suna ganin su ne abin koyinsu yau ko shaida ce akan haka kalu ya rasulallah sabai suka ce al-yahudu wan nasara wai kana nufin yahudawa da kiristoci su ne wanda suka gabace mu kala annabi ya ce faman don ba su ba kuma wa akhrajahu bukhari da muslim suka rawaito shi wal hadith athani annabi ya ce iftaraqat al-yahudu ala 71 firqa yahudawa sun kasu zuwa kashi 71 wa iftaraqatin nasara ala 72 firqa su kuma kiristoci su yahudawa sun kiristoci sun kasu 72 wa sataftariqu hadhihi al-ummatu ala 73 firqa su kuma wannan al'umma da sannu za su rarrabu har zuwa firqa 73 firqa daban wato ainihin tawa'if na mubtadi'a daban firka ɗaya ana iya samun tawa'if da yawa da ɓangarori da yawa a cikinta amma manya-manyan firak ɗin guda saba'in da uku ne masana suka ce a yanzu haka sun cika Allah ka tsare mu kullu ha finnar duka wannan yan bid'an sun cancanci shiga wuta finnar istihqaqan ake nufi wanda yana cikin su ɗin amma ta yiwu Allah ya gafarta mishi in bid'a shi ba mukaffira ce ba amma sun cancanci shiga wuta illa wahida ɗaya ce kawai daga ciki ba za su shiga wuta ba kulna man hiya ya rasulallah su waye wa'inda ba za su shiga wutan nan ba ya manzan Allah cikin su kala annabi ya ce man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi duk wanda ya kasance akan abin da nake kai ni da sahabbaina aqida da manhaji da komai irin na annabi da sahabban shi kaga salaf kenan manhajin ake nufi ba aikin ɗaiɗaiku ba wani in yayi kuskuren shi yayi kwabar shi ba a hukunta manhajin akai dan manhajin irin na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala yace war ruku'u war raf'u minhu was sujudu ala al a'dha'i sab'a wal i'tidalu minhu wal jalasatu baina as-sajdatayn duka wa'innan arkan din dalilin su wa dalilu qawluhu ta'ala ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu kaga dalilin ruku'i da sujudi kenan ku yi ruku'i ku yi sujada wal hadithu anhu sallallahu alaihi wa umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum kaga shi ma wato hujja ne akan sujada والطمأنينة في جميع الأفعال نسوا cikin dukkanin ayyukan sallah والترتيب بين الأركان da jiranta tsakanin rukunai daga wannan sai wannan والدليل حديث المسيء hadisin wanda yazo masallaci yayi sallah buga buga ya faki ba yawa sai zanibi عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يتي بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل سوى نمت يشبو فصلى يسلى raka'a biyu kamar da wata riwaya ta ce fa sallama ala annabi sallallahu alaihi wasallam yama annabi sallama wata riwaya ta bukhari fa radda alaihi salam fa qala irji' fa salli fa innaka lam tusall nabi ce ko ma kai sallah dan ba kai sallah ba babban laifin shi rashin natsuwa daga rashin natsuwa an samu fukudan na ainihin sharadi ko rukuni na sallah shi yasa sai aka ce ba ma sallah kwata kwata fa'alaha talata so uku ya je ya sake ya dawo annabi ya mai da shi ya sake ya dawo daga ƙarshe sun makala wallazi ba a saka bil haƙƙi nabiya ta jihar basir kenan na rantse da wanda ya aiko ka a matsayin annabi da gaskiya la uhsinu ghaira hada ban iya sallar da tafi wannan kyau wallahi yayi bakin kokarin shi ne a haka kace fa allimni ka koyar da Allahu akbar qala annabi yace idza kumta ila salati idan ka tashi zaka yi sallah fakabbir kayi kabbara thumma qra ma tayassara ma'aka min alqur'ani sannan ka karanta abin da ya sawwaka gare ka na alkur'ani a babin rukuniya fatiha kenan amma alafdaliya fatiha da abin da ya sawwaka na sura sun marka hatta ta kuma inna raki'a sannan kai ruku'i har ka natsu cikin ruku'i kaga sai an samu tuma'nina a cikin ainihin ruku'i kenan ya ce sannan ka yi ruku'i har sai ka natsu a cikin ruku'inka sun marfa sannan ka ɗago hatta ta'tadila qa'iman har sai ka daidaita a cikin tsayuwarka in ka ɗago i'tidal ma'ana kowace gaba sai ta koma gurin ta annabi ce hatta yarji a kulla qafazin ila makana makani qafaz ko wani kashin baya sai ya koma gurin shi an da wasu ya ga daga an ɗago ai maza a koma ba rukuni ne sai an natsu a gurin ɗago wannan sun masjud ko sannan ka yi sujada hatta ta kuma inna sajida sun marfa hatta ta kuma inna jalisan zama tsakanin sujada biyun nan shi ma da yawa yawan mutane ba su wato ainihin natsuwa cikin wannan zama sun marfa alzalika fi salatika kulliha daga dukkan arkan din kenan sai ka natsu a ciki wata shahudu ko
والتشهد الأخير قال رحمه الله والتشهد الأخير ركن مفروض كما في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد أن يفرض علينا التشهد يفرض قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده السلام على جبريل أس- وميكا- وميكائيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله من عباده فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومعنى التحيات جميع التعظيمات لله ملك الاستحقاق نعم
جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا مثل الانحناء والركوع والسجود والبقاء والدوام وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله ومن صرف منه شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والصلاة والصلوات معناها جميع الدعوات وقيل الصلوات الخمس والطيبات لله الله الله طيب لا ولا يقبل من الأقوال والأعمال إلا طيبها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة والذي يدعى له ما يدعى مع مع الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض فالسلام دعاء والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تشهد شهادة اليقين ألا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله وشهادة أن محمدا عبده ورسوله بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع شرفه الله بالعبودية ودليل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى كما حكى البخاري في صحيحه عن أبي اليعلى عن أبي اليعلى عن أبي العالية قال صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى فقيل الرحمة والصواب الأول ومن الملائكة ومن الملائكة الاستغفار ومن الآدميين الدعاء وبارك وبارك وما وما بعدها سنن الأقوال سنن سنن سنن أقوال وأفعال نعم سنن أقوال سنن أقوال وأفعال والواجب- والواجبات ثمانية جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام وقول سبحان سبحان ربي العظيم في الركوع وقول وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد وقول رب رب ربنا ولك الحمد للكل وقول سبحان ربي الأعلى في السجود وقول رب اغفر لي ما- آه، بين السجدتين والتشهد الأول والجلوس له فأركان- ف- فالأركان ما سقط منها سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه والواجبات ما سقط منها عمدا بطلت الصلاة بتركه وسهوا يجب جب جب جبره السجود للسهو جبره السجود جبره سجود السهو مم.
والله أعلم تمت شروط الصلاة وواجباتها وأركانها ويتلوها إن شاء الله تعالى القواعد الأربعة to yanzu mun yi sallah sai mu isara su a gurguje ko ta so gobe sai mu shiga alqaidul arba'a insha Allah بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه na'am tabi'unku wannan yake cewa wa tashahhudul akhiru tashahhud na karshe tahiyya na karshe rukunu rukuni ne a sallah kama fil hadith kamar yadda ya tabbata a hadisi ma'ana muttafaqun alai عن ابن مسعود رضي الله عنه قال يتي كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد kafin a farlanta mana tahiya na kafin a saukar da hukuncin ga yanda ake yin tahiya kafin nassi ya sauka kan kaifiya abinda muke cewa shine assalamu ala allahi min ibadihi assalamu ala jibril wa mika'ila sai mai karin assalamu ala fulanin wa fulan kuma na ce amincin Allah ya tabbata aminci ya tabbata ga Allah daga bayan shi aminci ya tabbata akan manzan mala'ikun shi aminci ya tabbata akan mala'ika jibril da mika'il aminci ya tabbata kan mala'ika jibril da mika'il kuma wata riwaya ta zo da ƙarin ala fulanin wa fulan su wasu bayan Allah kala su abubakar da umar su ma sai a hada da su a cikin tahiyya shi ne sai annabi sallama faƙalar nabi sallama la ta kulu assalamu ala Allah min ibadi da aminci ne kariya da tsaro shi ko Allah ta'ala baya nema daga gurin bayan shi fa inna Allah huwa salam Allah shi ne aminci shi ke ba da aminci haka ba zai yi wa a ce aminci ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ba an gane wannan ai walakin qulu at-tahiyyatu lillah shi sai dai gaisuwa da jinjina ta'ala kyawawan gaishe-gaishe sun tabbata ga Allah wasu wa bayyabat da salloli abu sallah Allah ake mawa wa bayyabat da tsarkakan kalmomi assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh aminci ya tabbata a gare ka ya kai wannan annabi da rahmar Allah da albarkatunsa assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin aminci ya tabbata a kanmu da bayan Allah na kwarai daga sun mala'ika jibril da mika'il da sauran fulanun da fulan duk sun shiga ciki ashhadu an la ilaha illallah babu ƙarin wahdahu la sharika lahu a cikin tahiyya duka tahiyyat da suka tabbata babu wahdahu la sharika lahu kawai ashhadu an la ilaha illallah an fahimci wannan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ma'ana tahiyyat jami'u ta'zimati lillahi mulkan wa istihqaqan dukkan girmamawa na Allah ne shi ya mallaki a girmama shi sannan kuma shi ya cancanta a girmama shi mithlul hina wal khudu misalin sunkuyawa shi yasa zaka sunkuya ruku'u ka sunkuya ma har sujada Allah kadai ake ma wannan amma ko haka kama mutum ga dan kashi dade ga akramakumullahu eh kai bid'a alal aqal in ya ce ma annabi ar-rajulu minna yalqa akahu ayanhani lahu qala la أيلتزمه قال لا قال فيأخذ بيده ويسافحه قال نعم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فيلتزمه ويباشره النبي يقول آآ مباشرة سريع misali ya jima ba ku haɗu ba ko ya yi balaguro ko ya tashi daga rashin lafiya ko ya yi wani babban aiki ana iya rungumin shi haka amma ko da yaushe an haɗu sai an rungumi juna maza da maza mata da mata wannan bai dace ba ina fata an gane na ne muke ruku'u was-sujudi ga Allah ta'ala ko khudu kankantar da kai da ruku'i da sujudi shi kadai ake ma wannan duka nau'i ne na ta'zimat wal baqa'i wad dawam wanzuwa da dawama wannan ta'zim ne na ubangiji shi yasa ake gaida shi akan wannan in ba shi ba ba wanda yake adda'imu ne ba wanda yake al-baqi ne wa jami'u ma yu'azzam wannan sifan muke nufi ba wannan nufin sunan shi ba وجميع ما يعظم به رب العالمين dukkan abin da ake girmama ubangiji da shi ka gaida shi akan wannan fa huwa lillahi wato ainihin mulki ne na Allah fa man sarafa minhu shay'an li ghayri Allah fa huwa mushrikun kafir duk wanda ya karkatar da wani abu na wannan girmamawa da ake ma Allah yayi ma wani Allah ya zan mushriki kafiri was-salawatu ma'anaha jami'u ad-da'awat amma as-sala bi lugha al-arabiyya hiya الدعاء وخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم يعني وادعوا له وقيل الصلوات الخمس الصلوات الخمس أكينف والطيبات الله طيب لفرق ولا يقبل من الأعمال والأقوال والأعمال إلا طيبها الله شيء كان شيء من سركيني أنا باكر أنقونا أيكي kowace magana sai wanda yake mai tsarki shi yasa tsarkaka sun tabbata ga Allah wato ayyukan da aka yi ikhlasi a ciki kuma aka yi mutaba assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh shekul albani suna ganin cewa an ka zo assalamu ala nabi zaka ce yanzu tunda baya raye cikin mu to amma kuma so ita ibada tawqifiyya ce sai abata haka تدعو للنبي سلم بالسلامة والرحمة والبركة ورفع الدرجة كان روكا ما أنا سلم أمين سي لرحمة دا البركة دا دوكك الدرجة والذي يدعى له دك وان ذا أروكا مي وانا أبو الله يباشي وانا أبو ما يدعى مع الله أي بك ما تبشي أروكيش كما ترد الله كما تبشي أبو تامشي أقول أنه حجة ودتك ظاهرة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تسلم على نفسك معنى كان الإمام كان كسلامة وعلى كل عبد صالح من أهل السماء والأرض ولن النبي يتي إن كفلاك لقد سلمت على كل عبد صالح في السماء أو في الأرض والسلام دعاء والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذا شيء معنى باب وحده لا شريك له تشهد شهادة اليقين أن لا يعبد في السماء ولا في الأرض بحق إلا الله شيدا وكك شيدا وينككيا كيكيني ود باب كوكنت جابا وند يكتنتنت أبو تامش أسمك قسس الله وشهادة أن محمدا عبده ورسوله عبد لا يعبد ورسول لا يكذب النبي صلى الله عليه وسلم باواني وند با أبو تامش كما شي منزوني با أكريتاشي بل يطاع ويتبع شرفة شرفه الله بالعبودية والرسالة ذا أمي بيايا ذا بيش سود كفا ألا يدرج يا لوك كاشد عبودية أما تاكيد يوا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وأنه لما قام عبد الله يدعوه هذا قرى لني ما سمهم من شيء النبي سأك سفا تشد عبودية باكراشد رسالة ko ainihin wato nubuwa a gurin ba mafi girman daraja ita ce ubudiyya shekul islam ya rubuta littafin al'ubudiyya yana bayani kan bawa da dan adam ba shi da wata manzila da ke sama da ubudiyya sama da bautar Allah ta'ala an fahimci wannan الدليل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ko. albarkatu sun yawaita ga wanda ya saukar da alfurkan alkur'ani kenan akan bawan shi liyakuna lil alamina nadhira da ya kasance mai gargadi ga talikai allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim innaka hamidun majid kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim alhamdulillah innaka hamidun majid hakan allahumma barik ala muhammad kamar an yanke salatin amma dai da neman baraka salatin ya tabbata wannan siga din ta hadisin ibn mas'ud as-salatu min Allah sana'uhu ala 'abdihi fil mala'il a'la in an ce Allah ya mawana salati ma'ana Allah ta'ala ya yi yabo a gare shi cikin taron mala'iku a sama kama haka al-bukhari fi sahihi an abi al-aliya al-bukhari ya hakaito wannan magana cikin sahih al-bukhari daga abu al-aliya na cikin manyan tabi'ai yace salatullahi sana'uhu ala 'abdihi fil mala'il a'la sai ya kawo wakila arrahmatu ko wakila arrahmatu wa maza as-sawab al-awwal ma'ana wannan fassarar ta abul aliya ita tafi wa min al-mala'ika an ce mala'iku sun mawana salati al-istighfar sun roka mu shiga fara daga gurin Allah wa min al-adamiyina in dan adam yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a neman Allah yayi sana'i din ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin mala'ul a'la wa barik wa ma ba'daha min ad-du'a agoni yake nuna akwai ta'asili yankewa akai cewa Allahumma barik ala Muhammadin zuwa karshe sunanu akwali wato ainihin sunnoni ne na maganganu da ake rokawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam naka ya kawo sunanun أقوال وأفعال sunanu aqwalin wa af'al sunnoni ne na maganganu da wato ainihin ayyuka بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم هرزوا كرشي سنن أقوال وأفعال والواجبات ثمانية أقربجه جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام واجبات نسلة عند سوبا ركن نيبا من يشن فدا يا دازكو to su wajibat guda takwas ne duk wata kabbara amma ba da kabbara harama yin kabbaran ba daga hannun ba التلفظ بالتكبير واجب abinda yafi karfi وقول سبحان ربي العظيم في الركوع شما النبي أمرني لشي وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد yana cikin bim na takbir sai dai shi da shi sami Allah za a ce ba Allahu akbar ba an gane ko ga wanda yake liman da mai sallah shi kadai mamu ba zai faɗe ta ba a zancen da yafi karfi so da faɗin annabi sallama idza qala al imam sami Allah liman hamidahu faqulu rabbana wa lakal hamd bai ce faqulu sami Allah liman hamidahu rabbana wa lakal hamd ba والنص أحق أن يتبع دك ما ستوى ذا أتي ما موزي سمع الله لمن حمده وتفهمتني دا استنباطيني با نسيني ظاهري بمؤول فإذا أكسهم وتحدوا كان النسي ظاهري دا مؤول الظاهر أولى بالاتباع وقول ربنا ولك الحمد للكل da mamu da liman da mai sallah shi kadai duka za su ce rabbana wa lakal hamdu lokacin fadinta wa qawlu subhana rabbiyal a'la fi sujud shi ma wajibi ne wa qawlu rabbi ighfir li bayna sajdatayn shi ma wajibi ne ko kuma wani zikiri kamar rabbi ighfir li warhamni wajburni ko zuwa karshen shi bayna sajdatayn wa tashahhudu al-awwal da tahiyya ta farko shi ma wajibi ne wal julusu lahu da zama domin tahiya na farko din dan ba za a yi shi a sujada ko a tsaye ba fal arkanu ma sakata minha sahwan aw amdan batalat as-salatu bi tarki su arkan wancan da muka ji guda sha hudu duk abin da ya fadi ba a yi shi ba a cikin su da gangan ko da mantuwa to sallar ta baci in dai ba an yi wato istidrakin shi da wuri ba sai a yi ilgha'in sallah a wannan raka'ar wanda muka yi bayani a farko amma wal wajibatu can ko ya ce ma sakata min ha sahuwa ma sakata min ha amdan batalatis salatu bi tarki na mai taqdimi da ta'khir duk abin da ya faɗi daga cikin wajibat da gangan to sallah ta ɓaci in aka bar shi tun da gangan sai ya ƙi yin tahiyya ta farko ba mantawa ya ba da gangan ya ƙi ruku'i ya ƙi tasbihi a ruku'i da gangan to sallah ta ɓaci wa sahwan ko jabarahu sujudu sahwi in ko da rafkan nuwa ne ya yi mantawa ya bai sujada ta yi ta farko ba ya miƙe bayan ya miƙe ko da ya tuna ba zai dawo ba ci gaba da sallar shi in ya ƙare ta yi ƙarshe kafin ya yi wato sallama sai ya yi sujada biyu sai ya sallame wallahu a'lam an gane ko arkanu salati wa wajibatuha sun ƙare a nan sai tammatu bihamdillah Allah kai mu gobe sai mu shiga alƙawaidul arba'a ina tsammanin a kyautata zaton lokacin ya ishe mu insha Allah wani son samu dai a zo da wuri a fara da sun fita kawai sai mu shigo mu mu fara Allah ya yarda daurewa ina daurewa daga nan aka samu jabira naɗi na daurin karaya wa iyakum